الرحيم الحمد لله ولي السابقين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاشة زوجة سفر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da arba'in da uku za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da hudu hadisi na ɗari tara da arba'in da shida a cikin kitabun talaka shafi na ɗari biyu da tamanin da shida muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana malai ce babul mutallaqati salatan babun da yake magana akan wanda aka saka saki uku dama yadda abin yake kaga idan aka yi ya yake kiransa sai an yi aure a cikin kitabun nika muna fita ne muka shiga abin da ya shafi babun saki domin ba a yi ba a yi saki sai an yi aure an fahimta da kyau ko to shine yace to nan bayan yayi bayani akan saki kuma sai aka zo babu mutallaqati talata wanda aka yi saki uku me matsayin ta dai bayan dai kenan ba a kalma dai ba an zake ta an kuma saki sannan aka kuma shine al mutallaqati talata wanda aka saka sai yanayi hudu take bada barin mana shimfiɗa da wannan ko dai duk lokacin da aka yi magana take ka hararo wa'annan abubuwan ko dai an sadu da ita ko ba a sadu da ita ba ko kuma ya zamto tana al'ada ko ba ta al'ada wannan halayen na makala ya fi zama ko ko ne zai ko saboda haka tana al'ada ko ba ta al'ada kaga idan ka kalla na farko yanayi hudu na ce ko dai ya zamto ba taɓa saduwa da ita ba kuma aka sake ta shi ne abin da ma ba wuce yake cewa ba a tare ba ko kuma ya zamto an sake ta tana al'ada abin da nake nufi da tana al'ada shine mumayyiza ce a lokacin ko kuma ya zanto an sake ta amma ba ta al'ada ko dai saboda yarinta ko saboda tsufa kun ji na uku na hudu na karshe shine an sake ta tana da ciki duk lokacin da za a saki mace ba ta tsallake waɗannan kudin kuma kowanne da hukuncinsa idan aka saki mace ba tare da ita ba to ba wata inda da za ta yi kuma ta ci rabin sadaki ba idda ta ci rabin sadaki amma da ran nan na gaba karatu a nan satin da ya wuce ne ta tsaya ce lemo a can na ji wasu masu lemo suna tokana wata sai wani yana tokana ta ce haka yan babban mace yana ce mata ke auren naki ma da kwana ɗaya aka yi to da na ga sai wani yake ce mata da Allah ya ce wallahi da gaske ne ka jibta mutane wai aure kwana ɗaya ake ana yin kwana ɗin da yanzu suna fara magana ta faɗi wani abu bai mar ba sai ce sai yanzu ke ki wallahi kace to zakkan numa da kawai ya sake ta kwana ɗaya ake aure kuma ba a tare ba fa min qabli an tawassuhunna wa ma lakum alayhinna min iddatin ta'taduna sai da na juya na kuma kallanta mai auren kwana ɗaya yace wallahi tallahi sai ba da labarin yadda abin ya ba yace kaji ka mutane ai bata mutu ba to kaga irin wannan auren da zara an yi saura aure ba a tare ba abin nufi babu saduwa sai aka yi saki to ta ci rabin sadaki sannan a washe gari ta samu wani mijin za ta yi auren ta ba wata idda da za ta yi ma iddatu talak da wani dalili kama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna eh kenan sai na biyu wanda aka saka tana al'ada abin nufi tana da jini tana jini ta san kwana nawa take al'adarta to ita wannan abin da za a yi shine da zarar an sake ta salasata qur'in da ta ba magana muke akan jini yake tsarki yake nufi ko jini ba wannan sabani ne na malamai amma za ba malikiya sun da ba kan tsarki kusan kula ba wa rajinin sun da ba akan jini da wasu daga cikin tabi'ai jini ake nufi shine alqur'u salasata qur'in to kaga wannan shine na biyu na uku shine wanda ba ta jini saboda yarinta ko tsuba kuma aka sake ta kwata-kwata ba ta ji to wannan wata uku za ta yi sai na hudu macen da take da ciki kuma aka sake ta to ita wannan um, um, inda ta ji ran da ta haihu ran da ta haihu shi kenan kaga zai iya yiwa ya sake ta yau da safi da magarban nan ta haihu to gobe idan ta samu miji za ta iya aure duk da za ta ga tsinuwa a ungo da kalli yawa amma dai za ta iya aure ba haramun bane a musulunci dan in ka so ka rike wayannan su zauna tsaf ka rike ayoyi biyu suratul ahzab ka dau aya daya ka dawo suratul talaq ka dau guda daya sun ije ka wayannan ahkam da na faɗa يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كن غنا فرقو كينا من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كافون كسادلو kaga wannan ka gama da sai kuma sauran uku a aya daya wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in yaktum fa'iddatuhunna ثلاثة قروء تيتي واللائي لم ي... لم يئن sai ƙara da ni wa ulati al-ahmali ajaluhun an yadana shike na amsa shi da wallahi da naga ba ma wai manyan malamai ba a matsayina na almajiri da naga wani malami yana fata cewa wai in an saki mace da ciki ba sai ba ko sai da naji kamar in nace nace yanzu haka ake karatu hawan kawara wai ne ka take ta da ciki bai ba to wai ya zaka da wannan ayar wa ulatu al-ahmali ajaluhun an yad'ana hamlahun ita mace ne ciki da zarar wato um idda ta shine da zarar ta haihu saboda haka wannan shine matakan to yanzu kuma zai faɗi wanda aka yi wa saki uku an yi saki na farko an yi na biyu sai aka yi na uku to ita kuma yanzu zai gaya ma babul mutallaqati salatan la nafaqata laha babun da yake magana akan wanda aka yi saki uku ba za a bata abinci ba to ayan rabu kenan sai dai in ka ga dama ka yi mutaqatti salat ko yau dan kyautatawa kamar yadda wasu suke yi za ga wani ya bada jari saboda yaya ma da aka yi tare da wani kuma har gida wasu suna bayarwa dama ba da tsanna ma a gida take na uku shine hukuncin da zamu biya ma yanzu da Allah ya ce askinuhunna min haythu sakantum ko ko kuma min haythu sakantum ko kuma la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna ana nufin saki ɗaya ne da biyu kar ku kore su kar iyayen su zuwa su zo ai babu ba gida muka rasa ba kamar yadda ake yi a kasar Hausa kai karka kore da juma iyayen ta karka wutar da ita kun san a kasar Hausa ne ake rabuwa aure uwa ka uba ka amma asali a gurin magabata an fahimta da kyau ko a gurin magabata shine idan aure ya kare ma ana iya rabuwa haka kawai ana zaune kalo aure ya kare akwai mulahaza ne to aure ya kare shi kenan a ba na ga muku ɗaya daga cikin magabata ba ko Umar bin Abdulaziz ko ko a cikin kulafa wanda da ya sami khalifanci yace ya saki matarsa me dalili yace wallahi da ulsan da nake miki ba zan iya tsayawa daidai ne abin da ya kamata har sai da aka tsawon lokaci ya ga yanzu ya zama zai iya tsaya da kafarsa ya je yarka ne wanda aka ce kuma ya tara amma a kasar Hausa in dai ka ji rabuwa to uwa ka uba ka ake ba rabuwa Allah da Annabi aka yi ko kuma ba za a yi cewa aure ya kare kawai shi kenan lokacin da zai zo wani lokacin za ka ga mace ta rikini kawai ta ce ita ba ta san da yanzu kwata kwata ai ta bugawa sai ka je tana da iyaye a ce ba komai ki zauna a haka ba fa zan iya ba biyayya ba duk ba huje baya kallon wannan misali don ba ruwansa kawai ki zauna saboda kai ki dawo a rika cewa da bazawara a gidansa shine kawai maslaha ko kuma a tana shan bakar wuya a can kowa ya ga abu a zahiri ba abun da ya buya amma iyayen da sai a ce yi hakuri ba ba za a nemi mataki ba yi hakuri ki zauna kamar yadda na gaya muku wata kwanaki da take magana bayan kowa ya san yana neman mata kowa kullum ta ce kwana take tana tsutsa saboda sanyi da ya ɗebo mata sanyi amma kullum iyayen ta ce ki yi hakuri ta gaya min da ce hakurin zaki ki ta hakuri har ran da za su zo su ɗauka wani shi ne kawai ba sai a yi mata sallah ba yawwa sai a gaya wa mutane cewa ai wanda ta rasu Allah ya fi kanta shi kenan kowa ya sani wallahi ta kawo exhibit kala kala amma sun ci su dau magani kawai shi saboda kar a ce kuma dama rashin bincike shi ya haifar da wannan ko kuma an sani kawai ana ganin cewa wai kada bazawara ce ta zama a gida saboda wai mijinta na farko kamar yadda na gaya muku kwanaki da suka rabu shi ma yanzu aka samu labarin zai aure shine aka yi sauri aka ce kar ya riga ki aure aka kakaba masa wannan shi kuma a ce promiscuous mutum ne womanizer ne inda dabi a sai ba ga rashin abinci baya ba ta abinci kuma ba wai samu ne baya ba matan banza yake bawa kuma an sani amma an tazo ta bada ce ki yi hakuri kun san wannan abubuwan yana sabbaba mace ta yi miji illa domin yau da gobe abubuwa suke da balogin a cikin ranta to ya kamata su ma iyaye su sani cewa amana da Allah ya baka kar ka daukar cewa kowa da irin jarabawa da Allah ya ba ba gaggawa kawai sai a zauna lafiya na'am shi ne abin da yake faruwa eh wallahi sai ta samu tabin hankali ita din kam na shi ne ai dama illar da rage mana ban fito da kalmar bane kai tsaye saboda illar tana ta dauki abubuwa da yawa eh amma wannan da ya faɗa depression ya kansa da yawa yanzu I think wanda yake harkan likitoci sun sani da yawan matan mu yanzu depression ne yake damu Allah da yawa yanzu su magani suke sha ana ba su magani saboda depression kawai amma inda mutum zai zo da matsala ya dawo a karɓa a taurare shi alal akalli a saurare shi a ji inda bai da gaskiya a gaya masa shi kenan shi ne ba banin waliyi da wakili kullum cewa in matsala ta taso a kawo ba kara kai ka kalle ta da kyau cewa ya zan kula da wannan matsalar a guri kaza ba kyauta ba ya kamata a gyara a ba ki da gaskiya ba na son kuma ji ko kuma ji kenan je ki zan bincika sai ka bincika da zarar ka tabbatar ba ta da gaskiya shi kenan kuma duk wanda duk wanda yake auren yarka mutukar ya dauke ka uba duk abin da yazo na gyara zaka ga yawa cewa gyara kaza muna faɗan wannan iyaye masu albarka kar ku ba wa duk wanda bai dauke ku da mutunci ba yar gwada ce ta zama a gidanku kar ka damu wanda ba kai ba komai bane ba kai ba za ka iya jiran waya ya ki zuwa kar ka baki yarka gwara ta zauna kowa da jarrabawa sai shekara nawa a akan ta aka fara ai akan ta aka fara dan ta shekara 25 a gidanka wata ya wuri ba me to in dai ba wasa kuke da dama ba Allah zai kawo ku ta gaya wa Allah Allah ya kawo na kwarai amma akwai waɗanda babu da muke faɗa cewa ɗabi'unsu misali idan ba ya aure ba ya fi wahalar jari shi za muke faɗa dama wanda yake da aure ya fi sauƙin jari wajen bincike domin shi ba ka da wahalar jari da gidansa za ka aure amma wanda bai aure ba ka gansu nan to zai dai ka ba amsa ina gaya ba wallahi ba a zuwa masallaci za ka gani ba ba a nan ba na yarda da kai amma wannan kana dan bincika ne mafi yawanci idan ka ga yana da yayi a gidan suna iya juya iyayensa na iya juya to baka da matsala domin za a taka maka amma wanda ka ga a yanzu saboda yana jin ya samu kuɗi ko wani abu wanda bai sani shi ba karka baki yanka shi ne ba wani ba ballantana ba wanka a tana ba shi to dama da gangan ka baki dan tana son sai son sai son sa bana sai dai ta mutu ta fada rijiyar ba ba za a ba shi ba shi ne kawai to wannan shi ma ma'auni ne gaskiya na kana halala ta rijiyar shi ne gaskiyar magana yawwa sai dai ku ta yi kawai daɗin da kuma matasa ne mun sanya harkar take yawwa alaikum to to mu je zuwa eh haka eh dama ai shi ne kaga amfanin faɗa kenan dama a kowanne za su wani wani lokacin ma ba daga gidan ku ba daga dangin ka za a zo daga ƙauye za a rika turo ba cewa ba za ka aurar da ita ba yarinya sai kaza akwai wa'anda abubuwan amma dai ya kamata ka auna matsalolin da sun zo wani babba ya zo daga ƙauye yana wanda ka ce to za a yi baba insha Allah a cika biya a haka kai ta gaya wa Allah sai ka ga duk yadda ya dauko da zafin sa Allah zai san kwarai sai ka san Allah ya ga wurin kwarai amma wallahi wannan saurin miskon ake Allah zaka gwammace yakka ta zauna a gida dan rashin mutunci wai a ce wai matashi wai ya auri ɗanka kai man waya sau hamsin bai ɗaga ba haka wani yake hamsin hamsin fa ko abokinka ne kira ka sau hamsin wannan wani irin rashin mutunci kana auren ƴan mutum sau hamsin waye bai daga ba saboda kawai an samu matsala tsakaninsa da ƴarsa to wannan abubuwan muna faɗa ne cewa dan iyaye su sani mu da muke cikin matasan mun wasu matsalolin mun fi ku sani Allah to yi za muke fito duk matakin da baya mutunta iyayensa yayyensa bai da mafaɗi karka baki kanka fa tadkuruna ma aqulu lakum yawa to wannan gine yake ana Aisha radiyallahu anha wa Fatima bint Qais an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda da Fatima yar Qais ana Aisha annaha qalat na Aisha tace da na ji Allah ya kara mata ya ta ce ko dai mutanen su ne kawai na na na ji Allah ya kara mata ya ta ce wa Fatima ta binti kai da Fatima yar kai an Aisha daga na Aisha Allah ya kala ta ce mali Fatima ta me yake damu Fatima ita wannan Fatima ta binti kai sun ita ce tana ji al-muhajirat waɗanda suka yi hijira an fahimta da kyau ko waɗanda suka yi hijira tun a farko farko mace ce mai hankali kyakkyawa kamar yadda suke kawowa a sukobin da dan sahabbai suna zuwa gidanta ba su taru wani lokaci lokacin da aka ce sai na Umar Allah ya kara mata yadda shekarar da sha bakwai a gidanta wannan shura din suka zauna mutum shida ko cikin kula ba wa rashidi al'ajarsu mubashiru na bijanna a gidan da suka yi miki yana da kyau ka kiyaye wannan ita ce ba da mutumin ki kai to tace ala tattaqillah ba za ki ji tsoron Allah ba na naja ta gaya ba da mutumin ki kai yani bi qauliha tana nufin akan maganarta saboda tana da maganar cewa la sukuna wala nafaqa ra'ayin na da fadi wanda binci kai shine duk wanda aka yi saki uku ba za a bata gurin zama ba sannan ba za a ce ita ba ita kuma na da tana da ra'ayi sabanin haka tana ganin wannan matsalar fa ce kadai ta shafa me ya faru idan za ku iya tunawa ita fadi mata binci kai wata rana sai mijinta yayi tafiya sai aika mata da wanda ake kira da amru bin hab shine mutunta sai aika mata da takarda kuma saki ne na uku baya nan aiko waye da takardar akai mata sai aiko mata da alkama kwano biyar da dino kwano biyar to wannan abin da aka aiko da shi sai dai hajiya haushi ya kama ta cewa wannan za a aiko mata an ce ba za ta zauna ba kuma aiko mata da kwano biyar kawai na alkama da dabino sai ta tafi gurin annabi alaihi salatu wassalam tana zuwa ta gaya ba tana gama labarin sai annabi ya ce laita alaihi na maka ai sai ka ce ba dole ba ne ba wannan ce baka muke ba wajibi ba ne sai ya ce da shi tunda saki na uku ne sai ya ce kuma abin da nake so da ke ki tafi gidan ummu shari guziya ki tafi gidan da kije ki idda sai kan kuma annabi ya ce a karki da gidan ummu shari domin ita mace ce mai mutane abin nufi kowa yana zuwa kuma ga karancin shekarunta sai ce in ta didi bai ki ummu maktub ibnu ummu maktub yace ki tafi gidan abdullahi ibnu ummu maktub me yasa saboda ki makaho ne kaga duk yadda za ka kai ta komo a tsakar gida ba zai ganta ba sai ki ta je danta idda na annabi alaihi salatu wasallam ya tura ta to malamai sun yi sabani akan wato shin idan aka saki mace saki uku za a ba ta ciyarwa da gurin zama ko ba za a bayar ba in dai talaqun ba'in ne wasu daga cikin malamai suka ce ba za a ba ta ciyarwa ba ba za a ba ta gurin zama ba kamar yadda suka kafa hujja da hadisin Fatimatu bintu Qais wasu kuma suka ce la hasuku na wannan faka za ku ba ta gurin zama za kuma ku ciyar da ita mai dalili askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum kowanne da abin da ya kafa hujja ne saboda haka wayannan suka tafi suka ce wajibi ne a ba ta ciyarwa shi zan kana duba ko bidayatul mujahid da sauran da zaman fiqh za ga wannan ra'ayi kan kaga mutum ba zai zo yayi zafi ya zaki akai ba an fahimta da kyau ko yawwa wasu kuma suka ce a yadda abin yake shine za a ɗauki za a zama tsakatsakiya za a bata gurin zama amma ban da siyarwa kun san yadda suka raba abun sai suka ɗauki kowa ra'ayin kowa wayan sai su ɗau hadisi wayan nan su ɗau aya sai suka ce za a bata gurin zama saboda aya aske da wannan shi yayi tasisi a kai Allah ka ji malamai sannan ba za a bata abinci ba saboda wancan hadisi annabi ya ce la nafaqata laha kaga karatu ne yawa a dunkule to in ka je malami ya tashi ba da fatawa wani lokacin fata in fatawa ce kai zai kalla yanayin kai ma fatawa da ɗayan ukun nan in ya gane mai wasa da aure ne kai sai ka bata gida ta zauna kuma sai ka ciyar da ita kun ga ba kamar yadda malam yake gaya mana karatun da muka yi ranar asabar cewa shi ne ba za ka yi fatawa kai ta kowa ba public fatawa ba ce wannan wace a ce ainihin la'umu mala'ani za a duba yanayin ka kai da ka zo yanzu kafin ba ka fatawa sai nemi labarin ka to a yi auren sa biyar to shi kenan ku bari zai zo da ya zo a gaya mara wannan sai a ce malam kaza da kaza sai ya gama tsar sai ka ce wajibi ne ka bata gurin zama kai ta larabci kwarai kuwa kai ta larabci ka janyo aya da wanda ya sani da wanda bai sani ba gaba daya haka za ka yi ba eh a ai dama kai ka san waye ke ai ka san waye ai yawa in kuma yana jin larabcin kai ka san ɗauko ara ka ce to abu hanifa ka za ka wai na ra'ayi kan na wa'incan su za ka ɗebo gaba ɗaya kawai ka tsaya a kan su ka ji kitin kitin ka tsaya a nan ka ce zaki shi ne fatawar ai to kaga shi wani zai iya zuwa kuma da ya zo a ce ya an kalle shi a asa gabar sai sai ba zai mutunci a ce a ba abin da za ka yi mata shi kenan kaga fatawa ta tagayyaru bi tagayyur al-azmina wal amthila kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa a ilabul muwaqqi'in kai za a kalla ya ma fatawa ba za a yi ta publicly ba cewa kaza shi za ka ce ina kallon wata kanwan mu ta sa wani malami ya sako a a status ya yi karatu an sako clip din ya saka cewa wai suna ta murna sai ne mata magana kanwan mu ce tana cewa a da ba haka abun yake cewa hadisin da annabi ya ba wata fatawa cewa idan ta ji sai magana akan cewa abinci baya isa baya kaza sai annabi ya ce kudi ma ya siki min mali ki dau tana ta murna cewa a kai abu har aka sako hoton wata wata ta dauki aljihun mijinta tana zaru dan dubu dubu misali wai ga fatawa sai nake mata ke wannan fatawa ba ba haka take ba to ya abin yake nace ita aka yi fatawa ita wannan baiwa Allah ba ta ku ba ka zo yanzu a Najeriya a Kano yanzu ka ba mata wannan fatawa ka ce an ce ka dauki abin duk mijin da ya kama ce a barau ne ne to ka ga irin wayan abubuwan shi za ka ce annaba ne da zuwa salamu taran a matsayin alƙali yake wata ran a matsayin wato malami yake wata haka kowanne lokaci idan ya shi ne amfanin bin maganganun malamai sai ka zauna lafiya to wannan shine kaga sai yace to wannan shine matsayin fatawoyin kunga duk wanda aka yi saki uku an ba ta rai da kenan gaba daya matsayi guda uku ko dai a ba ta gurin zama da ciyarwa ko a hana ta duka ko kuma a yi ɗaya a ɗau ɗaya a ƙi ɗaya a ɗau ɗaya haka muka ce ko haka malamai suka ce Allah ya saka musu da alkhairi to kaga wannan hadisin ya nuna ashe idan mutum yayi fatawa kana da wuce da kake gani ta saba za ka iya kawo iya domin kaga na na Fatima Fatima bint Qais ta yi fatawa da Aisha take ganin ba haka fatawa take ba sai mata inkari ta kawo dalili amma ba molanta ba dalilin da ta kawo sannan wanda aka yi saki uku ya halatta in bukata ta kama ta fita kashi uku ba ba ce ce ta zama ba ya halatta tana da bukata wani abu ya taso ta je saboda haka na eh da ba wai wanda aka ce kashi uku kaga an ce ta je wani gidan ta yi idda to bukata ta kama za ta fita ba ba kamar mai take ke yi ba ce ko ni ita yanzu har yanzu ai matar ta ce ta gama idda ita ko wannan ba da san matarsa ta tafi kenan yawwa kawai jira ake lokacin da kari yan takara su buga farka shikenan yawwa sannan kaga hadisin yana nusar da mu cewa lalle ya kamata ka rika zamantakewa zama da mutanen kirki musahabatu wa du'alul fadli wa taqwa in kana zama da su zaka samu abubuwa na alkhairi da yawa wannan hadisin na gaba karin bayani ne a wannan din nayi bayani ana aisha radiyallahu anha wa fatima bint qais na aisha da fatima bint qais kana urwa ibn zubair da aisha urwa dan zubair yace wa na aisha alam taraina ila fulana bint al-hakam ba ja ganin wanta yar hakam wanta yar gidan wato al-hakam wace ce to wannan wanta ita ce amratu bint abdurrahman bin al-hakam kun ga an kawo shi Abu Bahari a hadisi amma ka koma gani da sauran gurare an faɗi sunanta Amratu binti Abdurrahman ibn al-Hakam Amra ya wato ibn Abdurrahman ibn al-Hakam Amra bin Ayn ita yar dan uwan wato Marwan bin al-Hakam wanda shine Amirul Madina a wannan lokacin an gane ko a lokacin shine Amirul Madina gwamna a Madina. Tallaka ha zauju halbatta, mijin da ya mata wato sakin da ba kome, shi na yi dama zira jira ga zira da wani ɗan lauje ko sai a ce ya yi yankan batta, ya yanke tsakke nan gaba ɗaya. sai a ce yayi yankan bata ita ba tana jan yanzu da wahala ga da wannan amma da za ga suna yin wannan sai a ce yankan bata kalmar larabci fa kharaja sai ta fita makalan sai ta ce bi isa ma sana'at nana ya ta ce tir da abin da ta aiwatar qala sai ce alam tasma'i fi qawli fatima sai ji urwa yace baki ji abin da na fatima ta faɗa wa fatima ta binti kai amma innahu laysa laha khairun fi dhikri hadha al-hadith ai ba wani alkhairi ba ta da wani alheri wajen faɗa wannan magana domin da Aisha tana ganin fata wannan fata ta ce ta tasha ba kamar yadda na gaya muku tun a farko cewa faɗar wannan labarin don wata ta amfani da shi bai kamata ba domin ita aka yi wa fatawa aka da Aisha ta fahimta mun riga mun yi wannan bayanin a baya fahimta uku babu yin qada'i iddatul mutawaffa anha zawjuha babu da yake magana akan yankewar iddar wanda mijinta ya mutu ita kuma ya idda ta take kun ga a can mun faɗi gida uku ita a nan kaga zai iya yiwa wa gairi ha da wajenta zai iya yiwa ita ba magana cewa an sadu da ita ko ba a sadu da ita ba wanda mijin ta mu magana ce ta kawai cewa da zarar an aure ta ki ta zama mata in ne gidan ya mutu to bane in mai za ta yi ta kaba za ta ci gado ba karatun mata muke yi a ƙasar Hausa ba za ta ta gaba za ta shiga ne dan sai ka ji wasu mata suna ai bata tare ba da mijin da ya mutu kafin jawowa an daura aure Allah ya kiyaye a hanya akai accident sai ba da ya mutu tana da matarsa ta ce mata gaba sabanin saki kun gan saki ne ana yin wannan ba tare da ita ba za ta kuma wani auren gobe kawai ko da al'azar amma mutuwa to matar ta ce matar da guda biyu da suke nan suna ta ganin cewa har da yaya ki ta rigima cewa wallahi ba ki ta ba ai Allah ne ya ba ta za ta yi mata kaba kuma za ta domin da an tashi lissafi za a ce matan sa uku ko kuna so ko ba kwa so na'am ai muna magana wannan ɗaurowa ba a kai ba amma tare ba yaushe ta samu cikin yawwa in tana da ciki ai kaga wannan wani abu ne daban min ba da aula ma kenan shi ne sa yake kaga wa gairi ya bi wa bil hamli yaushe za ta gama ta kaba mutum zai iya mutuwa gidansa kowa ran ranar da zai fita da ta kaba daban matansa uku kowace yau wannan ta fita sai bayan wata ɗaya wacce ta fita ko kuma yau wannan ta fita bayan wata uku wacce ta fita daban-daban saboda me maybe akwai mai ciki a ciki to shine maganar da za ta an subai'atu bint al-harith annaha kanat ta'ta sa'ad ibn khawla subai'a bint al-harith Allah ya kara mata yadda ta kasance karkashin wato Za'ad bin Khawla ita ce al-Aslamiya shine mijinta an gane ko yawwa to wannan baiwa Allah um wa huwa min bani Amir bin Lu'ay shi kuma Za'ad bin Khawla yana cikin dangin yana cikin kabilar Banu Amir bin Lu'ay kakannin Annabi Lu'ai ai kaka annabi ne ko yana cikin kakanninsa yau wato yana cikin wannan kabila liman jahi da badar kuma ya je yakin badar wato fi an hafi hajjat wada ya rasu ya bata a hajjin bankwana a hajjin bankwana ya rasu wa hiya hamilu lokacin tana da juna biyu ita wa subai'a falam tanshab an wada'at hamlaha ba ɗau lokaci ba daga rasuwar mijinta kawai sai ta haife ba da wafati bayan rasuwar mijin falan ma ta'allat min nifatiha ta ji ba ta'allat ai ta'allat almar'atu min nifatiha ai kharajat minhu lokacin da ta gama aka ake cewa ta'allat almar'atu min nifatiha shine kharajat min dadiha ta gama wannan jinin to yayin da ta gama jinin nifatin jinin haihuwa da ya baru sai aka ce ta jammala su kutsab kawai sai ta saba adinta saboda yan takara kowa ya je ya fito kawai ka san dama a fahimta da kyau wadda mijin ta yi mutu ado ne ba za ta yi ba amma za ta yi tsafta sabanin yadda mata suke ɗauka al'ada da al'adun maguzawa cewa akwai karatun shigar da mai takaba sannan ba za ta shiga ba sai ran asabar ko yaushe mijin ya mutu sannan ba za ta rika tafiya da sauri ba saboda mijin yana binta haba da Allah duk wannan karatun ma anzalallahu bi amin sunna wai mijin yana bin la ilaha illallah wanda miji ne zai bi ta kuma shi yana san waje a ce ko ban daki za ta sai a ce to a hankali a hankali wai yana bin ta baya kaga bai mutu ba kenan kam shi ne yayi kuma sai bayo Allah an daga gaske ne yana bin ki tsaya ki ki riko abin ki ba tsakani da Allah saboda ya mutu ne abin ba haka sai ka ji ko ka ji abin da babe yake wai akwai da kullum sai ta ajiye wa mijinta abin da wannan ba al'adun kake ga kauyuka ko wallahi duk akwai su shi za muke gaya wa mata hannu da juni da awa ba da ake magana ba iya musuluntar da maguza ba ne a'a har musuluntar da musulmai ne ka shiga ƙauyen ka gani ka je ka kwama ta da ake suna buƙatar karantar da ka je ka sai ka tsaya kana bayani sai ka ji wani ya ce wa dama kaza wallahi ban sani ba wai dama kaza ita ce kwarai kuwa duk wannan labaran da ake gaya muku cewa wai an je an yi wasu wa'azi wani ya ce wai ai ce mutum ya yi zina har yanzu ana faɗa ai ya ɗauka sai an yi zina ake wankan jaraba ya za ka zo ka mana wa'azi malam bayan mu ba mazinata ba ne a masallaci ce a ai ba sai an yi da yace shekara nawa shekara shekaran ba 35 muna musulunci nan ai sai an yi da ake a a baba ba haka bane har yanzu ana samu wallahi har yanzu to saboda haka jama'a kuka ji an ce da'awa ba ana nufin iya musulunci da maguzawa ba a'a har sai ta musulmi wanda za su dawo kan turba mutum yana ne yana sallah bai iya ba bai ma san ya ake yi ba suna nan sun fi yawa wallahi sun fi maguza yawa yanzu to wannan shine to kaga wayannan al'adu gaba ɗaya babu abin da aka hana mace kawai shine ado ba za ta rika sa gobe awarwaro munduwa ta rika duk abin da zai dau hankali na ado babu amma za ta yi wanka da sabulu mara kaushi ba za ta sa turare ba in ba na ƙarshen al'ada ba na ƙarshen al'ada za ta iya ɗan zungurwa dan ka tarka ɗan ta sa kamar yadda suke amfani da shi wajen al'ada su ma za su sanya ake na niki ko wani abu da ya kama da wani sannan kitso za ta rika kitso amma ba za ta sa rana ba ba za ta ce duk sati za a rika zuwa aiki a'a za a kitso shi ma ba kitson da za a ce wannan kitson yayi kyau ba lallabe irin karbadin nan nake lallaba mata sun san me nake ne shi ake dan kar ta je wani abu ya samu kanta na kwarkwata ko abin da ya kamata saboda haka wannan shine dabi'ar ne ta kaba sannan kuma ana lissafin ta kaba ne da kwanakin musulunci ba januwari da gwali ba duk yadda ba ki san rajab sha'aban ba dole da shi za a lissafa bare kuwa yasalunaka anil ahilla kun ya bawaqitu linnasi kirke januwari february saboda alat albashi amma ba da jira ki lissafin ta kaba ba ta kaba da watan musulunci kai duk wani lissafi da Allah ya ce ana yi ne da watan musulunci kaga wajibi ne ga rike muharram zuwa zulhijja ko dan mutuwa ba yawa da su ake lissafi kaga ya rasu yau ba za a ce ai ya rasu sha uku ga watan Septemba ba ruwan mu da ita a ruwan mu da ita za a ce ya rasu nawa sha shida ga watan Safar saboda haka kaga Rabiul Awwal sha shida ga watan Rabiul Awwal sai a ce bi tayi ne tayi wata daya sha shida ga watan Rabiul Akhir tayi wata biyu sha shida ga watan Jumadal Ula wata uku sha shida ga watan jibadul asir wata hudu sai a ƙara kwana goma a kai sai mu ce ishirin da shida ga watan jibadul asir ta gama ta kaba yau za ta gama ranar goma ko ko sai washe gari misali yau ne 26 ga wata daga yau ta gama ko sai gobe sai gobe ba tun da rana ta bada ba sai ta gama cinye yau duka dan ta kauce wa kilab sabani ta huta daga gobe shi kenan sai a shiga ta kaba kuma ba a shiga da mace ta kaba dan hawan ka ake zuwa yanzu wanda a zawar din da na gaya muku ka ga yau yaushe ba talata ba don ya mutu yau ba za ta shiga ta kaba ba sai ranar asabar wata da cijuwa za ta zo ita ko karatun fatiha ba ta iya ba ta karanto wasu abubuwa da la muhalla lahum min al-i'rab tana faɗa tana faɗa kuma wai a mata wanka a tsakar gida da Allah mun gode ma to sai a ce yau ta shiga ta kaba a ɗauko wasu kaya a ba ta baƙaƙe ko wasu marasa kyau a ba ta a ce a kira ta zama cikin bari ma mu je karshen hadisin kuji jahiliya ce tsantsa to saboda haka fa da kala alaiha abu sanabil abu sanabil sai ya shiga gurin ta ibnu ba'akas shine abu sanabil yana shiga gurin ta rajulun min bani abdillah mutum ne daga kabilar banu abdillah fa kana la hadisi da ita mali araki tajammalti lil khutab bai wa Allah ya aka daga cikin taba ado saboda dan takara saboda manema tunadinan nikah aure kike so ya tambaye ta fa innaki wallahi yace ki saurara ki ke wallahi na rantsi da Allah ma anti binaki ba ba za ki aure ba hatta ta mura alayki arba'atu ajrin wa ashra wa ma jahida illa bima alima yace wallahi ba za ki aure ba sai kin wata hudu da kwana goma kalan sai ta kalan subai'a subai'a tace falan ma kalan ni zali yayin da ya gaya mun haka tace jama'atu alayya thiyabi sai na tattara kayana gaba ɗaya ina amsaitu yamma na yi wa sai ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta tafi gindin magani ta tafi gurin annabi alaihi salatu wasallam fa sa'altu wa an zali ta nemi fatawa tace ya rasulullah ga abin da ya faru na haihu na taba ado dan uwana ya shigo ya ce ai kaza kaza kaza fa abtani sai annabi ya bani fatawa bi anni kada halaltu hina wada'tu amri annabi alayhi salatu wasallam ya ce kin fita daga hijja iddatul wafa daga nan da kika haihu kin fita kaga wanda a karan bani da yake cewa in an yi saki wata da kuma da waye annabi ya tabbatar da ita akan abin da ta yi ne wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna wa amarani bi tazawwuj in badani annabi yace ki tafi auren ki da zaran wanda kike so ya mutu ki aure shi kawai dan sai ya kare in dai kin samu wanda yake so ki aura shi ya tafi akan wata aya ne bai san ko kuma bai kiyaye da wannan hukuncin ba abun bai zo mar ba ana iya samun haka saboda kaga hukunci ya mutu yanzu duk matar da inda yau din nan yana asibiti jera su karfe yanzu ba karfe 8 saura ba to jera su 8 saura aka tabbatar da cewa yaran su 7 da 45 an zo ana ta jimami a cikin gida ana ta wannan abun watakila dama ita idd din ta ya cika bayan mun ji jajiyar ta haihu ta gaba ta kaba gobe goben nan ta samu miji ba sai an yi zaman makoki da ita ba sai a kai ta gidanta magana cewa tana jini wannan wani abu ne in mijinta ya ga dama wanda zai aure ta ya ga dama ta zo a hakan ya ga dama ta zauna sai ta gama ba da ta alwarin ba ta cikin amma za a tsitsi ne mata dangi ina gaya ba sinan ya dama gado take so ka zo take yanzu aka sai a fara tuhuma hanya ba ita ta kake ce ba ma amma a musulunci ba matsala amma al'ada da matsala shine kawai yauwa sai a duba maslaha dan a zauna lafiya shi ba wanda irin jajajen miji ne da zai zo yi an yi mutuwa ka ce kaza sai ba fara zargin dama tun tana gidan yake kan ko duk kobobi ne na tuhuma cewa dama meji suna tafi tun kafin kai yanzu abubuwa za su ta shigowa a fara tunanin cewa anya kaza da kaza na ana barin ana barin halal da kunya haka yake eh sarkin ladana yace ana barin halal da kunya eh amma dai ba haramun ake ba eh mu ma haka muka ce kaga cewa a musulunci ba haramun ba amma a al'ada ka shiga uku eh to kaga wannan kai sai ya ga mana ya halatta a auni wato matar da ta gama idda da da haihuwa an fahimta da shi kowa ya halatta a aure ta mu je zuwa na a labari ta sani ɗan rahoto mana ce ga ta sani suna da alaka da juna cewa ƴan uwa ne kawai sai aka ji cewa ai ta ma haihu wataƙila yana cikin wanda suka zo kimani ma to daga lokacin sai ya ji cewa to ai shi kenan faɗuwa ta zo ne da zama alaikum salam na kwarai kuwa ai sauki Allah ya baka sosai ai shi duk saukin da Allah ya kawo baka karba kana da cikin lada kuma ga haihuwa ya za za mu ga maraya da za a rike yanzu ya rike ba dan dole ma ya rike kam tunda zabo ne ko amma zuwa gurin laraba ai kaga za a iya ba da shi na za a iya ba da shi rai eh dai can su kuma za su zo su yi amarsu da tafi can a raine shi a wani gidan ajiya za su yi wallahu ala ni zai zuwa na'am zai sa eh ta gama da ta ga wannan wanda dama wato aqrabu ko abadul ajalai kun san akwai sabani a gurin malamai na cewa shin bari fito da magana wanda mijinta ya mutu bayan awa biyu ko kwana goma ko ashirin kamar yadda wannan ya faru cewa wato ta gama idda ko ko sai ta yi cikakkiyar iddata sai ta yi wata hudu da kwana goma ko kuma ciki ne da ita sai ta haihu sai malamai suka yi samani malamai fito suka ce duk lokacin da irin wannan ta faru to abu adul ajalaini za a yi misali sai zamto mijinta ya rasu cikin ta wata hudu saura wata nawa ta haihu a lissafi na al'ada biyar ko kaga ya haura ya haura to a wasu gurin wasu malaman fiqh ba za ta dau wata hudu da kwana goma ba sai ta dau abadul ajali ba ta wata hudu da kwana goma wata ta kuni ta to ita za a yi wasu kuma ta ga aqrabul ajali kawai ba ruwansu da wani abin da ya faru kawai bayan awa daya minti talatin da mutuwan mijinta ta yi ta samu garaba ga kuma dalili mun biya to amma dai mu fahimta cewa sabani ne a gurin malamai amma wanda ya fi karfi shine da zarar ta yi ko da ko da minti biyar in an tabbatar ta fita shi sa ɗazu na ce za a iya samun bambancin masu takaba a gidan mutum ɗaya wannan ta riga wannan fita amma idan duk ba za komai da wata hudu da kwana goma idan kuma ba zan ce Allah ya ce waje ke mutu a farkon wata ba dan ba da san idan kuma a farkon wata ne suka fara ne bi ko ba ɗaya ga wata to kaga wannan watanni sun samu garaba ta cewa da wata ya kare sai a ce wata daya ashirin da tara ya kare sai a ce wata daya wani watan ya zo kuma ashirin da tara sai a ce wata na biyu wani da ya zo ya talatin wata na uku wani ya kare ashirin da tara kaga suna da ragin kwana uku to kwana goma kawai za su gara ba zancen a ce sai an cika amma a tsakiyar wata to lissafi za a yi a tsakiyar wata lissafi za a yi amma farkon wata yana mutuwa to an ci wata eh misali ya zanto ɗaya ga wata ne suka fara lissafi ba to shi ke na idan bari ne tambaye ka tana da muhimmanci idan bari ne ya zanto bai kai da ba hukuncin da ake bayarwa ga wanda yanzu kaga ai hukuncin da ake bayarwa wanda ta yi bari mutukar bai cika wata uku ba ko abin da ya kama da haka ai za ce jinin cuta ne in ko ya kai da to kaga za a baka hukuncin cewa da haihu Allah ya sa ka gani idan ya zama da haihuwa ne bari zai shayi kaga bari da in bai zama ba to jinin cuta ne ka ci gaba da lissafi wata hudu da kwana goma na ai na faɗa tun a farko na ce ba ruwanmu da januwari in ana lissafi ba januwari ba ba april da da safar da muharram za a yi na shi jininci ta baya hana komai kaga wannan zunubi ne a kanta ta yi zunubi misali ta zubar da cikin kai tsaye kawai don ta sami yana wannan watannin shi ne ta yi laifin zubar da ciki amma tana nan a za ta yi wata hudu da kwana goma wanda da ta bar shi ma bata zubar ba kaga yawwa in bata zubar ma ya zube da kansa ai wata hudu da kwana goma ne idan kuma ko kuma tana tsoron kacce ta zama ne wai bata aure ba daidai bane gaskiya wallahi wala eh kun shiga tambayoyi kenan bari mu hakura eh ina ji eh eh akai barin da ta yi da ta da ita kasa da wata uku bari amma tsarin bayani cikakke ka nemi su fama da alƙalin da likitoci yawa amma dai kawai wannan abin da zai iya faɗa ba kenan wata ƙasa da wata uku fari na'am na ce a nemi likitoci ba mala hamza ai ai na faɗi ma mafi karanci ne ina sanar da wannan hadisin na kauce na kan mutum ya tsora na'am na'am bai wuce wata biyu ba abu adul ajalai sai ta yi wata bakwai nan gaba ba ne eh mana ba ta kaba za ta yi ba ka san dama a gurin bahaushe a gurin balarabe baya bambance ta kaba da idda kawai duk iddatul wafa da iddatul talaq yake cewa amma bahaushe in kaji ya ce ta kaba to mijinta ne mutu an bayyana da kyau haka za ta yi ta zama amma ba farashin ba za ta yi ne ba ba ba za ta yi tsafta ba za ta yi tsafta kwalliya ne ba za ta yi ba hadisin da zamu zo nan gaba akan ta gaba ai gashi nan da zamu zo sati mai zuwa ai zaka ji zai fito ma da yadda ake zaka ji yadda suke su shekara suke ba kuma shekaran nan saboda tsabar bala'i da wari da suke yi idan suka fito suka fita daga ta gaba ranar bakwai ranar shekara a ranar ko tsuntsuwa ka kashi ka sa a jikinsu mutuwa yake saboda wari za mu biya hadisin gashi nan ta ce mai zuwa alaikum salam na haka suna nan a shekara biyu kwarai kuwa sai sun sauke shi za a yi zaga wani yake tambaya yake cewa wai to alƙali alƙali da yake saki ya ce kaza sai nace masa to ai alƙali ba a makoyi koyi idan ya tashi za a yi irin wannan bayanin tambaya yake tambaya ki zai ba za ki makoyi koyi ba za ki gaya mata cewa ranka ya dade sai bayan wata uku ni duk wata uku ko da ke al'ada to daga nan ya sani zai ce to wata tara za ki shiga ba ki ai ni sai shekara ba koyi koyi sai an gaya mata amin ba haka ka tobara eh bi ba eh Eh amma ita idan azuwan malami ne ba ta ba san zuciya ta ba ai ba ta da matsala ita eh an yi aure akan aure wannan na farkon za a dawo da matarsa shi ne ka'ida tunda wannan auren fasit wato ba ta ce ne dama yawwa bai ba shi ko mutum da ya aure akan aure da an zo an tabbatar ba nan dan a tashi aure a a kai dama barna kai sai dai dan da aka haifa mutukar akan fatawa suka fito wani babban malami ta yana nan a dan amma za ta koma gurin mijinta na farko sai shiga domana tunda yana da uba me ya zame me ya yi ba abin da ya yi yawwa wannan da yake cewa na'am wa alaikum salam waje eh eh eh ban fahimta ba abin da nake nufi misali yanzu idan yau ya rasu kaga da yau za a fara da yau da wuce ya dauka wata sha shida ga watan safa kaga idan kana so ka gane ta yi wata daya ba ce wata sha shida ta zagayo ba ko shi ne na na na watan rabiul rabiul awwal ko kaga wata ɗaya kenan aka yi ta tafiya ka je rabiul akhir ba wata biyu ba jumadal ula wata uku jumadal akhir wata hudu ba ta yi wata hudu ba wata nawa ake yi da kwana goma wata nawa ake yi da idan su ba wata hudu da kwana goma sai muka ce sai ta tsara kwana goma da ake ta yi wata hudu da kwana goma shine bayanin da muke a gwaranci a fili kuma a zancen a fili shine sai a ce kwana ɗari da talatin ko ce idan shi ya cinye idan an samu rabi a jiki a wata sai muka a jirin da tara ga wata maimakon sha bakwai ko to kaga da wannan lokacin ya rabu na fahimta ne to idan ba talatin talatin ne ba to ba za a ce sha shida ba misali da aka tafi ana zuwa kandi wannan sha shida ga wata da ya zo wannan watan sai ne kusani sai zama mai jirin da tara ne to in wata na gaba ya kama a sha nawa kenan za a yi sha biyar ga wata. Ba haka nace ba, ba haka nace ba, cewa ne idan mutum ya mutu a ƙarshen wata, kun fahimta ƙarshen wata sai zan to kwanan zai fara ne daga sabon wata, to da wata zai lissafi. wanda abu ne da wahala ya faru da wahala ana iya samu amma nadiri da wahala a ce ba wada ya mutu karshen wata kuma fara lissafi daga farkon wata misali kawai muke inda haka za ta faru to da wata za a yi lissafi watan musulmi yau watan ya kama kuma yau ya mutu to za a ce garin gobe ɗaya ga wata biyu ga wata haka da zarar watan ya je ishirin da tara sai kuma ya mutu bai cika talatin ba to sun yi wata ɗaya shine bayanin da nake wannan mun faɗa ne saboda matsala kawai ta karatu amma da wahala ya faru yana iya faruwa sai ko Allah amma dai duk da kullun ana mutuwa ko kullun yawa wanda zaka iya samu na oh ne to haka haka haka gaskiya ne wannan tadabburin ya je iya yiwa wato mutum yayi gaba ɗaya ma da a ciki gaba ɗaya to kaga tunda Allah yana karba daga masu tsoron Allah ne shi kuma yana kai dama mu muna gini ne akan wai wanda yake yi dan Allah ne haka yake haka yake abin da zai janyo yayi aikin gaba ɗaya ma ga su da yawa amma Allah bai karba ba Allah ya kiyaye aiki ne zaka ga da Annabi Isma'il da Annabi Ibrahim suka gama aikin gaba ɗaya sai suka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ka karba abin da suka ce kenan ba kowa ba ba social media ba gidan TV ba kaza wanda za su ɗauka su yaɗa su kaɗai suka yi aikin a duniya amma suka ce Allah ka karɓa wallahi kullum in za ka yi aiki ka rika jin tsoron kai kiɗan yi kullum ka rika ɓoyewa ka rika ƙoƙari kana ga ya za ka ka ɓoye kanka eh ba laifi ba ne daga baya su wanda kai wa alkhairi ba ka nan sun faɗa su suka biyo amma ka rika ƙoƙari kana yaƙan zuciyarka akan wannan domin wannan yana rusa aiki mutuƙa mutum ya zai karanta ko ibnu rajab karanta ka je da yake bayani kana karanta ibnu rajab akan abin da yake a ikhlasi ko gaba ɗaya sai ya tage ma gwiwa Allah sai ka zato kai ne ma kake yi
me Allah ya karba a cikin ayyukansa kullum haka ake so mutum ya zama cikin tsoro kuma Allah madaukakin sarki ya fita ma albarka kana yi da shi kana jin tsoron ya karba ko bai karba ba amma wanda zai zo ya tabbaci ya gaba shi sa ake ji wa tsoron masu wanda za su yi abu su rubuta suna ake amma dan siyasa ne ba komai dama ake riya ne in ba kai ba za a ce ai ba ba ka aiki ko yawa amma ya kamata duk da dan siyasa ne ya zo jura da wasu ayyuka a koye da yake yi tsakaninsa da Allah na'am haka haka shi ne ai duk wannan mutanen ne in zan samu ne zai iya yiwa wannan bawan Allah da ya bayar bai ma ci a faɗi sunan da ba su ne suka faɗa ne sani ko kaga ba komai bai taɓa shi ba ai magana da nake ko da kullum sai an faɗa idan shi ba shi ya sa a yi ba ba shi da laifi in dai ba shi ya sa a yi ba babu laifi wannan tambaya ta ƙarshe cewa malam idan liman ya ce wala zali bayan ya idar da fatiha sannan sai ya ta faɗin amin har sai da mamu suka faɗa ya yi daidai ba daidai ba so ake kai ka fara faɗa sai mamu su bi ka domin annaba ne sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda wato wal amin din sa ta dace da ta mala'iku to Allah ya amsa addu'arsa to so ake da kai da liman ku yi tare to kagan liman ya yi daban mamu sun yi daban mala'iku da tawa suka yi kuma ka'ida duk wanda ya karanta tabbatu salatin nabi zai ga liman da yake fara cewa amin sai abin tare ake yi idan yana faɗa an kuma baya faɗa kun huta da akwai limamu da baya faɗa ko to kun huta sai ku yi taku bane bane yau wato taku ake tare domin ku aka yi magana amma idan yana yi dan wasu limaman suna jini sai a ƙarfi bayan kun gama sai faɗa gaskiya hadisan da suka zo a kai ba haka suka faɗa ba sun yi magana ne akan kai zaka fara ku tafi tare da mamu sai a yi a tare kaga ana sa ran Allah ya da duk kun shiga shi za a yi shi liman yana da buƙatar ka zama kana da fiqhu fiqhu imama malamai sun yi rubutu da yawa akai cewa ga fiqhu liman in dai zaka bayyana to ayi tare غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين kaga kai ka fara kun ci huta daga gaba daya wannan mai an gane ku na'am ladan da liman yake samu ya fi ka lada kai ne kai mamu ba shi zai kai ku can gaba ba yanzu direba in kai direba rashin kunya ba zai kai ku gurin da lafas ba ya ajiye ku ko ba haka bai ce ba fitsari ne kuma ƙarya yake ai direban shi ne gaba kafin kwandasta yawa saboda dan ka an ce almu'azzinun hum adwalu nasi ana kan yawan kiyama sai sun fi kowa tsawon wuya kana nufin shi limami banda shi ai karshen falalan limanci ne ran zo annabi shi ne liman ko kana so ka ce bilal ya bu limamu yawa kaga alaikum salam na'am Na'am. Haka. Ba za ka ji daɗi ba kan. Eh ba wannan kai tsaye ka gana na ya tana turawa da ai annabi Sulaiman sana ilaikum ma'rufan fasadihu duk wanda ya ma alheri ka rama masa ba daidai bane ai ba alheri kai gum ba daidai bane to shi dan adam yana son kyauta hal da zawo da insani illa al-ihsan sai dai wanda kai wa alheri misali kai ke duk da akwai mutanen da inda ba ga da yamu kuma da waje layi ne la nuridu minkum jazaan wala shukura amma idan magabata su yi ko a shekarun baya a Saudiya suna mutum ya je abdi ya ma kuɗi ya rubuta kaza malam zana aishir ya taɓa faɗa wata ran na ji yana faɗa cewa akwai ran da ya zo wani yace ya ta da sallah ya ajiye min wasu riyalai yace bai ga wayi ba kaga wannan ai baya bukatar godiyar ka ka fahimta da ko idan Allah ya baka zuciya irin wannan haka aka fito haka aka fito amma idan kai kana ganin ya kamata mutum ya gode dan Allah kai amma dai ya kyautata ya ya ya ga ya ma ya gode wani imani ba komai da na idan ta aika aka kai kayan zai ta ce me suka ce duk da cewa ita ba cewa take a zo a gaya mata an gode ba a'a ita addu'a take ce cewa sai a ce dan aikin yace sun ce jazakallahu khairan to wannan kawai take so ba wai a zo a gaya mata ba a'a sun ce jazakallahu khairan domin annabi karshen kalma ke nan duk wanda kaiwa a zo ce jazakallahu khairan to ba addu'a da ta go wannan amma wani yana ganin sai kaɗan iya wannan sai a ba ta abun kai ba sama da ita ai kai ma ya kamata ka je ka ce ka gani ka gode ne amma dai muna so mutane su a hukka baka ta farko ne cewa wanda yabo wato godiyar mutane da rashin ta ba ta tsara musu komai wannan tabaka ta farko ce tabaka ce ta farko ko kuma bayan kayi abun ayaba ka ji dadi wannan baya taba aiki inda ba kai kace ayi ba babu komai kamar da ya faru tsakanin Abu Musa al-Ashari da Annabi alaihi salatu wasalam Abu Musa al-Ashari Annabi alaihi salatu wasalam yace da ji ka je kana ta karatun Qur'ani Allah ya baka da din murya yace ya Rasulullah kana ji na yace kwarai kuwa yace ai da na san kana ji la abartu laka ta'biran da na rera karatun nan na ƙara rera shi biye da nan to kaga malamin suka ce tunda yanzu aiki ya wuce to yana da lada bai taba maka aiki ba to mun ya wuce aka faɗa amma dai kullum magana da muke jama'a mutum yayi aikin ya zamto baya neman yabo ya fi sauki an bari da yau ko yawa wannan ya fi gaskiya Allahu a'lam na eh eh haka waye ne mutum ita ta ne ba ta kai ki ko akan kuma sati biyu da aure shi ne daidai da ku Oke, eh to amma dai wannan kai tsaye kai magana da kake yana magana ne akan wanda ya auri wata sati biyu to saboda haka sai ta daji wata kila auren kisan wuta take so tayi sai an sake ta ji kuma yake take saboda haka yace sai dai idan za ta biya shi kudin sa kulli kenan idan za ta yi kulli idan aka je alkali kawai sai take ta yace ta kawo dubu talatin shi kuma yace ya dauka tsara shi kenan shikenan kawai za a dauka tsara da an dai alƙalin gabe ya kalli abin da aka yi wannan harka ce ta gota ya malam Musa shi zai kalli ne ya kamata a yi dan ka gaba musan da ya saraki ko da kila alƙali ya kalli cewa dubu ishirin da biyar ya ba da saraki dan wasu dauka suke yi za ka ce za a yi kulki gaba ɗaya wasu hakuɗin da ka kake hakuɗin zuwa zancewa gaya ma ka je gurin alƙalin alƙalan ka tambaya ka gani ai ga justice na a zaune masalu alal zikiri an gaya ma wai hakuɗin zance wai haka da duniya yana cewa wai hakudin zance na an laifin da muke an ji muke magana a kai cewa yalla bai ana magana hallabi ne aka ji hallabi na to kun ji komai za a yi magana amma alƙali ji yake da dama alfa da omega shi zai kalla shi ma zai ba wace a to ainihin la'umu malaha zai kalli yanayin ka ba wataƙila zai kalli wannan yana cikin factors ɗin da za a kalla haka ne ko labai zai iya kallo ya ga cewa yanzu ka jiji ta ka sai da gonakinku ka sai da kaza ka gaba ɗaya to sai ce wallahi sai kin biya wataƙila ya ce ka kace dubu ɗari takwas ya ce miliyan ɗaya za ki bai alƙali shi yake da wannan riba gashi ana ma magana kotu kana magana da kaza da kaza yau da ya ba fa a tashi da karatu abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu dadan sa wanda muka kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da gobin da madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa kasar Allah ka zauna da ita lafiya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙo Allah da sunayen da jawawa da tsobin sa madaukaka Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka ba mu da zaɓin kawo kanmu muna roƙo Allah da sunayen da jawawa da tsobin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka ji lamarin Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa ulati umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa takaka wa taba'a ya rabbal alamin وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل